alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kenan muka ce wannan shine darasi na 82 muna a cikin kitabun zaka za mu tashi babu man rawa nisfa sa'in min qamhin babu mai bayani dangane da wanda suka rawaito nisfa sa'in min qamhi ma'ana wajen hudda zakka ta kono idan alkama ce da ake ce ma qamhu ana hudda rabin tiya ma ya isa rabin sa'i ma ya isa wannan shine babi na karshe a babin zakar kono za mu karanta shi in muka kare sai mu ba da dama masu tambayoyi akan zakar kono sai mu amsa kafin mu ci gaba حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صاع نا البر إذا الكما أو قمح كوكما نقمه ana hudda shi a wajen zakar kono ala kulli sinaini akan kowanne mutum biyu saghirin aw kabirin karami ne ko babba hurrin aw abdin da ne ko bawa zakarin aw unsa namiji ne ko mace amma ghaniyuhum fayuzakkihi Allah shi mawadaci idan ya hudda zakatu wannan zai kasance tsarkaka ne da dukiyarsa wa amma faqirukum fa ya ruddullahu alaihi aksara mimma a'ata shi kuma talakanku idan ya bada Allah zai mayar masa da wanda ya hisa yawa zada sulaimanu fi hadithihi ganiyin aw faqirin talaka da mawadaci duka dai za su hudda zakar kono wannan hadisin bai inganta ba haddathana ali ibn al-hasan adra bajirdi haddathana abdullah ibn yazid haddathana hammam haddathana bakrun هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا مزا الله يتاشي ينا هدبا فأمر بصدقة الفطر سيب مني دا أهد ذكر كونو صاء تمر سائين دبينو أو صاء شعير كوكما سائين شعيري عن كل رأس akan kowanne mutum shine an kulli ra'sin ai an kulli insani an ce ra'as ne min babu zikir shay'i bi ahmi ma fi domin a cikin jikin mutum babu abin da yake daraja kawar me kawar kai gabobin jikin mutum gaba ɗaya kai shine mafi girma shine mafi tsada mutum yana iya rayuwa ba kawa ko ba kawahu ko ba hannuwa amma ka taba ganin mutum na tafiya ba kai hmm? sai dai aljani ne ko to kenan akan kowanne ra'as kenan kowanne mutum زاد علي علي يا كارا في حديثه أتكين حديث سا أوصاء بر أو قمح كوكما سائي لا البر الكما أو قمح كوكما القمه نوي شتاء الكما إتما بين اثنين أهد شتكان متنبيو ثم اتفقا سنسك اتفاقي عن الصغير والكبير والحر والعبد za a hudda wannan zakar ga karami da babba da dabawa حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري ثعلبة يكتوى العذري أكنه ثعلبة العذري دنغنتك أتيتا قبيل سدع كتما أزرع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين فزأل لا يهدب متاني كامن سلّى da kwana guda biyu bi ma'ana hadisi al-mukuri da ma'anar hadisin al-mukuri wannan hadisin shine dalili akan cewa ya halatta a hudda zakar kono da sauran kwana biyu sallah ana gan da kyau ko kuma abdullahi bin umar ya shahara a cikin sahabbai da yin haka kenan sauran kwana biyu sallah lokacin zakar kuno ke farawa lokacin da kuma ya kare a wani lokaci da an sallar da an yi sallar idi kenan kada ka yi saki a kare sallar idi maka fudda zakar kuno ba مالن يتي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة ابن عباس يا يهدب أكم منبرنا بصرة فقال سيتي أخرجوا صدقة صومكم كهد ذكر صدقة أزمنكم faka'annan nasa lam ya'lamu kawar mutane ba su san da wannan zakar ba ma'ana mutanen basra lokacin mafiyancin sabbin musulunta ne ba su san da ana hudda wannan zakar ba sai suka yi shiru suna ta kallon juna to me zakar kuma azumi faqala man hahuna min ahli madina daga cikin mutanen madina waye ke anan tunda su yan madina musulunci ba bako bane a wajen su ko kenan waye dan madina cikin ku komo ila ikhwanikum fa'allimuhum ku tashi zuwa ga ƴan uwanku ku koya musu yanda ake hudda zakka fa innahum la ya'lamuna domin bu sani ba farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi sadaqa manzo Allah ya fallanta wannan sadakar ta zakka ta kono sa'an min tamrin imma sa'i na dabino aw sha'ir ko sha'ir aw nisfa sa'in min qamhi ko rabin sa'i na alkama ta kamhu ala kulli hurrin aw mamlukin zakarin aw unsa akan kowanne ɗa da bawa mace da namiji sagirin au kabirin karami da babba falamma kadima aliyun lokacin da ali ya zo ra'a rukhsas si'i ya ga saukin tsadar kaya na abinci qala sai ce qad ausa Allahu alaikum to Allah ya yalwata muku falau ja'altumuhu sa'an min kulli shay'in to ai da kuma yadda shi sa'i na komai ma'ana hatta kamun da ake ce da ake hidda rabi ita ma ku hidda ɗa guda tunda dai ta yi sauƙi ƙala humaidun wa kana alhassanu yara sadakata ramadana alamun sama alhassan alhassan albasari yana ɗaya daga cikin masu ra'ayin cewa zakar hudda kai zakar kono ana hudda ta ne ga wanda ya azumi kenan yara ƙanana ba sai an hudda musu ba ana ganin da kyau ko kenan akwai masu wannan ra'ayin a cikin malamai sai dai ra'ayi ne marjuhi ana gane da kyau ko ra'ayi ne wanda yake marar inganci nesa ba kusa ba domin akwai ruwayu ga sanar da suka nuna as-sahir wal kabir da babba da yaro duka za a mi za a hudda musu daga cikin yara ko akwai wanda ba sa azumi wannan shine kenan a takaice wannan babin yana bayani akan dalilan wanda suke ganin in dai kamhu ce wani nau'i ce ta alkama mai tsada mai abiki ana gan da kyau ko to ita suna ganin rabin sa'i ana iya hudda shi kamar rabin sa'in ta yana daidai da sa'i sa'i na wadda ba ita ba to hadisan da suka kawo mafi yawanci da ifai ne sai hadisi guda ana gane da kyau ko to a takaice dai magana mafi inganci shine kowanne irin abinci za a hudda sa'i ake huddawa ana gane da kyau ko sai abin da ya kasance shi da nauyi ne ake aiki ba da yawa ba da nauyi ake aiki ba da awo ba ana gane da kyau ko waje ban misali a zamaninmu nan babban misali shine maka maka ita in za a bahidda ta ba awon ta ake ba wai cikin cikin sa'i za ka sa ba ka auna a'a ita inda take cikin ledar ta haka za a haidda ta sa'i nauyinsa yana yin mai yake da suna kilo ɗaya da rabi wasu kuma suna ganin kilo ɗaya da rabi da wani abu a kai kilo ɗaya da rabi da wani abu a kai to a cikin ihsani sai ka hudda kilo biyu in maka za ka hudda ana gani da kyau ko kenan misali makan nan wadda take mai babban faki da biyu za ka hudda mai karamin faki wadda take san gram wadda ita ce ta hiyawa kenan ɗan hudu za ka hudda ya ita za ka hudda ana gani da kyau ko amma asali ko uku ka hudda yayi amma dan saboda virgilki nan da ya hau a sama to sai malamai suna ganin mutum ya kara ta hudu sai ta cike da hudu ana ganin da kyau ko kuma wallahi mutum ya hudda maka ita sai da ya hudda hatsi domin maka ta yi saukin da huwa game game bukata kai yanzu ran sallah wa zai ce maka haƙi a in ba dole ba ko ko ɗan ƙauye ran sallah ba su cin haƙi a hura ɗan bariki ne ke hura ma ran sallah ɗan ƙauye na su da mun hura ba kullun shan ta suke ba su ran sallah ba ruwansu da hura ma ni na yi zama ƙauye don rayuwar ƙauye na sani ran kasuwa a ƙauye da yake muna zuwa ƙauyen ma'aifiyanmu garinsu durrar tunwahi akwai wata kasuwa da ake ce ma tunwahi rar rastamdi take ci ra'a sabar durra asabar gidan kowa sai an ɗora tukunya abinci har gidan da muke na kakanmu da muke zuwa ba kullum ake yin abinci ba amma dai ra'a sabar rasta medi wannan sai an ci sai an ci shinkafa da miya ta bariki mai daɗin haɗiya ana ji ana waje kun ji haɗa ba wani ta bariki shinkafa da miya ta bariki mai daɗin haɗiya amma ta gida suna noman ta mucan ƙauyen kakanninmu suna noman ta gida sai dai daɗiya ba ta da to amma da yake ana a nan yanzu akwai wani hikima da ake mata ana gyara ta ita ce rigi nijar kin nan to su can in kaga an dafa ta inda ka san alkama ai ka san alkama ko inda take cabewa da kuma girma kulukulu to haka take yi to amma in aka ce maka rattun wahi to to to ta gwamnati za a sowa ma'ana wacce mai kyau ana gane da kyau ko to a takaice dai ranar sallah wajen hudda zakar ko ne da kyau a hudda abunda mutane za su iya dafawa su kiran sallah tunda dan shi yasa ake hidda ta wanzu Allah ce tu'matul lil masakin ta kasance abinci ga miskinai to ka ba su hatsi kuma ka ba su aiki na surha yalla ma ko kudin surha bai da abin da ya kamata haka nan muka zo karshen babu mai bayani akan zakar kono in akwai masu tambaya akan zakar kono sai mu amsa in babu tambaya kuma za mu hudi a takaice cikin minti uku yanda ake hudda zakar kono na a ai bayanin ko to bari mu yi bayani cikin minti uku yanda ake huda zakar kono shine sauran kwana biyu sallah sauran kwana biyu sallah lokacin zakar kono zakar ramadan take farawa idan mutum ya zo zai hudda zai duba ya gani dawa-dawa ne ne yake karkashin kulawarsa karkashin ciyarwarsa don ba a cewa ka diba ɗiyanka don ba ɗiyanka ba kawai yake dole kame ka hudda musu yasa ba a cewa ɗiyanka domin a cikin ɗiyanka ma akwai wanda ba dole bane kame ka hudda musu kenan zaka duba kai a matsayinka na magidanci dawa dawa kake ciyarwa to duk wanda yake a gidanka gidanka yake ci gidanka yake sha ko da ba ɗanka bane ko bare ne ko ɗan aiki ne sai ka me sai ka hudda mishi za a hudda mishi kuma tasa guda sa'i guda diddigin tiya shi za a hudda ma mutum guda haka in iya goma ke gare ko wanda kake ci da guda goma ne to da goma za a huddawa kuma an yi so a hudda abunda mutane suka yi ci ana gane da kyau ko mu a nan yamai an yi yawancin shinkafa an yi yawancin maka to ita ya kamata a ce a yi yawan huddawa irin su kuskus in shinkafa ce kilo da rabi ga kowanne mutum guda in kuma maka ce can garam kin nan ɗawo hudu shi za a huda ma kowanne mutum guda wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata a wajen hudda zakan nan Allah yana son masu kyautatawa in son samu ne in ka ba talaka wannan zakar ta kono ka hudda wani dan abu ko jikka biyu haka ko jikka uku in hali gare ka jikka biyar ka ce ga wannan aika ayi kudin kayan miya in kai haka kayi abun da dan shi aka ce a bada zakar ta kono domin an ce tan ta kasance abinci ga mabukata ranar sallah ka san ku in ka ba su haƙi ran sallah ba za su surwa shi ba su su ci sai dai su sai da mahaƙin mai yawa su sai wani abu in ma an samu mai saye kenan wannan shine a takaice a yanda ake hudda zakar kono dole mutum ya hudda ta kamin idi in har aka hudda ta bayan idi to ba a hudda zakka ba an hudda wata sadaka ce kenan ba a da ladar zakatul fitr wannan shine kenan a takaice wallahu ta'ala a'lam za a hudda ma kuma kowa da babba da yaro da karami da babba da wanda ya azumi da ma wanda bai yi azumi ba Allah madaukaki sake cewa kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla duk wanda ya hudda zakatul fitr to ya rabauta kuma ya ambaci Allah ma'ana ya kabarorin da ake bayan an ga watan sallah ya yi kokari ya je a wajen sallah ta idi wallahu ta'ala a'ala amina na na eh hidda kononsu shi wannan ba kono ake ce mishi ba ciyarwa kafara ta me yake da suna ta rishin azumi ana gane da kyau ko kuma fidiya duka ana yana yana dokar wannan sunan ma'ana tsohin da ba su iya azumi za a hudda musu irin abin da ake huddawa ga zakatul fitr ana gane da kyau ko in maka ne in shinkafa ne duka zaka iya huddawa kuma a nan mutum zai iya shirya abinci na adadin kwanakin da tsohuwar ba ta yi ba in an ce tsohuwa ce kenan ba mai yawa ramadan kin gaba ɗaya ba ta yi ba ko to misali sai a yi abincin da zai ishi mutum talatin sai a hudda misali a angoko akwai almajirai an san sun kai talatin sai a yi abinci wanda zai isa su gaba ɗaya sai a je a kai musu in aka kai musu wannan abinci shi kenan an hudda na ramadan ana gani da kyau ko kenan wannan shi ne na e shi ne muka ce in tiya mutum zai amfani da tasa tiya wadda muka saba nan dudduginta ne ba sai an cika ba amma in ka cika gaskiya shi yayi tunda dan abin da ke hawa sama mi zai rage maka ba zai rage maka da komai ba na eh su koma eh sosai ya kamata a hudda musu yan aiki wanda suke ba nan suke kwana ba ana gan da ke ku amma nan suke zuwa su yi aiki su ini su koma to da abincin wa suke ci yawwa da abincin gidanka ko yau kenan tun da gidanka suke cin abinci ciyarwarka akan su take kenan su ma zaka me zaka hudda musu tunda da abincinka suke ci yanzu in ba su wannan aikin kuma sai dai a nemi wani wuri wajen ci kenan ko ba da ba nan suke kwana ba za a hudda musu na'am a babu laifi ai kai da ka bada ka ka ka ka sabka daga nauyin ka yanzu shi da ya ka maka a matsayin kyauta ce ya ka maka abin da yake nufi shine makwabcin ka talaka zaka bashi zakar kono kuma ka san wanda ka bashi ita ke zai dafawa kuma in ya dafa sai ya kawo maka to ya halatta ka bashi ko kuma ya halatta ka kafi wannan kyautar da ya kawo maka ya halatta ana gani da kyau ko za mu ga hadisi a nan gaba barira baiwa ce ta aisha ta kasance wata rana an yi mata kyautar zakka su kuma manzo Allah zakka gare su mike ce ba su haramun ce manzo Allah ya ce zakka da shi da iyalin shi ana gani da kyau ko to da aka dafa wannan zakkar da aka kawo mata domin zakka ce ta abinci sai aka kama manzo Allah shi aka ce amma fa abincin barira ne kuma zakati aka bata ita ta kawo maka shi sai ce a to ita ita ita aka ba zakka amma mu yanzu da ta kawo muna a matsayin kyauta ne ta kawo muna kenan mu yanzu in muka ci ba a matsayin zakka muka ci ba a matsayin mi kyauta kenan haka kai ma in ka ci a matsayin mi kyauta ana ga da kyau ko wannan shine kenan a domin mutabbashi tana da muhimmanci domin ka ba mutum zakatul fitr kuma ka ko muka nemi ya baka wani abu cikin ta in kai haka kayi laifi domin kalkalbi ya ƙi'u sun mai ya'udu fi ƙai'i wanda ya kuma ma kyautar da ya yi to kaman kare ne da ya amai kuma ya koma ya lashe amai shi na zakumullahu khairan kaga abinda muka cikin da ne ba ita zakar in za a bayarwa wai har mawadaci ana ba ko kuma sai talaka kawai to abinda mun yi bayani ba shine wai ake cima miskini to hadisai na gaba za su gaya mana waye ake cewa miskini ana gane da kyau ko za ku gani tuzuru ba miskini bane gwabro ba miskini bane ana gane da kyau ko eh za ku ga hadisi nan gaba dalili nan gaba in mun kawo ne insha Allah za mu yi bayani idan gwabro ba ba a bashi zakatul fitr ana gane da kyau ko a tuzuru shi wanda bai taba yin aure ba gwabro shi kuma shi ne wanda ya taba yi amma yanzu ba ya da ana gane da kyau ko akwai akwai gwabro mutulakan akwai gwabro nisbi gwabro mutulakan shine wanda ya taba yin aure amma yanzu bai da aure kwata kwata gwabro nisbi kuma shine wanda yana da aure amma matar ba ta tare da shi ana gan da ke ku misali sojoji da yawa da suke wasu wurare matan suna wani to gwabraye ne nishibai an gane ku? wale shi ne kira na'am eh eh kamar misalin wanda yake da iya kasashen waje ko a dangi eh yace kamar dangi wanda akan nauyinka suke amma ba gidanka suke ba ana ga kun ba gidanka suke amma kai ke tura musu abinci kuma dole da kai ne suka suka dogara abinda ka tura shine za a in baka tura ba za a ce ba eh su ma wannan yana hawa kanka ka hudda musu ka hudda musu zakatul fitr ana gane da ke ku su ma yana kanka ka hudda musu zakatul fitr musamman irin wanda dole ne in ba su da sai ka ciyar da su misali iyaye in ba su da dole ne ka ciyar da su misali kannan kamata banda maza shi ko namiji ko da yaushe ba kun san dama aka ce ba a maraya sai ragogo shi namiji inda ya balaga to babu wanda yake dole ya ciyar da shi kuma a shi ba dole bane ciyar da shi amma ita kuma mace ko ta balaga ta balage ana ga da ko in dai ba ta da miji to dole ne uwayenta su ciyar da ita in ba ta da iyaye dole ne waye ciyar da ita kannanta da yannanta dole su ciyar da ita kene ta za a huta mata zakatu fitr na aha ta Allah ya sa mu sani mhm eh mhm eh na yace ma'aikatan kamfani wanda sun dogara da biyan su ne da kake ba su su ma za ka hoda musu zakatul fitr a'a su wannan ba ka hoda musu zakatul fitr dan ba gidanka suke ci ba kuma aikin da kake musu ne aikin da suke maka ne kake me kake asali ba kake ciyar da su ba kama in kama ne suke yi ai aiki suke maka kana me kana biyan su ana gane da kyau ko to kenan me yake da suna kaman cuɗe ni in cuɗe ka ne kuke yi kamar kowa da zaman kanshi ne yake yi ban sauko ana gane da kyau ba a takaice dai wanda aiki ne haka ya hada ku biyan su ne kake yi biyan da kake musu na aikin da suke maka ne domin su ɗan aiki abin da yasa aka sa su ɗan aiki na gida bayan kuɗin da kake biyan su kuma kana ba su me abinci kenan sun sha bamban da wa'ancan sun sha bamban da wa'ancan kenan ɗan aiki na kamfani su ba za ba za a huta musu na mhm zakar shi ko to ka gani jazakumullahu khair shi ma wannan bamu gayi ba to can mun gayi magidanci wanda yake kuma dan bawan Allah mai rayuwa shi kadai shi kuma zai huda ma kanshi shi kadai ne ana gane da kyau ko kenan shi tashi da sauki zai huda ma kanshi ka je ka so maka leda hudu ka bada ana gane da kyau ko wannan shine ko kuma ka so kilo da rabi na shinkafa ka kai in Allah ya sa kai gwabro ne mai dan abin hannu ka kara da wata ishika biyu ka ce a sai nama in kai haka da yardan Allah bayan azumi Allah zai hada maka da mai dafa maka nama ana gane da ke ku wannan shi ne kira na eh ai muka ce dole ne in baka yi ba akwai lahi sai wanda ba ya da ya buga ya buga ta ki buguwa ana gane da ke ku to wannan kun ba ya da lahi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ana gane da kyau ko wannan shine kenan na jazakumullahu kai wannan ana samun shi sosai ana samun shi sosai kai kana wani wuri kana aiki tsohi suna can ba su ke ciyar da kai ba amma sai su kira su ce wani za mu hidda maka zakka kenan ba sai ka hudda ma kanka ba ana gane da kyau ku ya halatta amma sai da ni sai da yardanka ana gane da kyau ku sai da yardanka sannan amma in ka ce a to shi kenan ko sun hudda sadaka suka hudda kuma dole kai zaka ne kai zaka hudda ma kanka kun ba ma shi ba yanzu wanda suke waje sun san da a can ko sun hudda ba san ma wanda za su ba ba da ana samun irin wannan suna yi su kira nan su ce a hudda musu kun babu liyin haka hudda musu duka ya wadatar wannan shine kenan na zakumullahu khairan to shi wannan iya da yawa ke gare shi kuma abin da ke gare shi bai iya hudda ma gaba ɗayan ɗiyan ana gane da kyau ku to kaka zai yi sauran za a hudda ma wanda ba su samu kuma shi kenan ko aka to irin wannan za mu iya cewa ma yana daga cikin wanda zaka ba ta a kansu domin ita zakatul fitr ana hudda ta ne akan abin da ya saura na abinci in ka sadda har in ka hudda zakatul fitr kin nan ba za ka samu abincin da za ka ci sallah ba to kai zakatul fitr ba dole bace ani akan ba sai ko ana gane da kyau ba kenan irin wayannan ma zakatul fitr ba dole bace akan su yawa su sai dai a basu ana gane da kyau ko na shi ne ma iya faɗin su da bako a su zuru wanda shi ma bai da abin hudawa a shi ma wanda bai da abin hudawa shi ma sai da ya ta hamma ya tura kuɗi za kuma lafiya ita ma da tambayi da mahimmanci ita ma sabani ne tsakanin malamai wai har ana hudda kima ma'ana maimakon abinci mutum ya hudda kuɗi misali zakar ka ta kai buhu guda sai ka ce to bari in bada kuɗin buhu guda tunda na san ko na bashi sai da buhun ne zai wasu malamai suna ganin ya halatta amma magana mafi inganci ita zaka al-aslu fiha an tukhraja kama umira asali a cikin zaka shine a hutar da ita kamar yadda Allah manzo Allah ya umurni manzo Allah ya umurni a hudda abinci farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min ta'amin manzo Allah ya fallanta zakar kono sa'i na abinci kina abinci aka ce ba a hudda ni ba a hudda kuɗi a da dan akwai mahudu da muka taɓa kusan shekara hudu da suka wuce har na yi bayani akan cewa ya halatta a hudda to daga baya dai gaskiya na gane cewa abin da inganci shine ba a hudda kuɗi ba a hudda kuɗi na to kun yi wata tambaya tambayoyin shi suna da muhimmanci kuna ganin kamar ya cika tambaya kamar in ka da zakatul fitr ya halatta ka ba kirista ah eh kiristo ai kun ga wanda tambayar da na kai ita ma tana da muhimmanci aka ce wata magana ke kawo wata ko to kirista ke gidanka ina jiya mun gai muka ce in kana da ɗa ko wanda yake ƙarƙashin ka ba musulmi ba ba za a mi ba ba za a hudda mishi ba don minal musulmi na manzo Allah yake daga cikin musulmai idan wanda ba musulmi ba za ka hudda mishi ba ana gane da kyau ko shi dauda ce gaba ɗayansa idan baya wankuwa wankuwar sai tace ce ashhadu an la ilaha illallah ana zakka ba ta wanke shi to wanda shine kenan sai kuma ana ba wanda ba musulmi ba zakatul fitr a'a musulmi aka ce a ba kuma dan an kace tu'matul lil masakina abinci ga miskinai ranar idi to su kahurai idi suke yi kenan ba a ba su musulmai ake ba amma na mallaye shi wannan kana iya ka ba kahuri kyauta ko tuwon sallah kana iya ka hudda ka ba kahuri amma zakatul fitr ita musulmai ce a hudda ga musulmai a ba musulmai ya kamata mu tsaya haka mu ci gaba da karatu domin babubuka masu zuwa suna da alaka da da irin wannan masalolin amin ya rabbal alamin babun fi ta'jiliz zakati babin bayani dangane da gaugauta zakka ma'ana hudda zakka da sauri haddatana al-hasan ibn anan da aka ce zakka ana nufin zakka wacce ba zakatul fitr ba ana gan da kyau ko abinda kuma ake ne da gaugauta ta shine ka hudda zakka misali ta shekara biyu ko ta shekara uku shine bayanin ya halatta mutum ya hudda zakka ta shekara biyu sai shekara biyu ba zai bada ba ko bai halatta ba shine ta'jilu zakati gaugauta hudda zakka kamin lokacinta حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة من زعل يا سور عمر بن الخطاب وجن كرب الزكاة فمنع ابن جميل سي ابن جميل يحان الزكر يكي بايروا وخالد بن الوليد ده خالد والعباس ده العباس نسك هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتي ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ba abin da ya hana ibnu jabil ya bada dan shi talaka ne sai Allah ya wadatar da shi sabo ne a zakka ana gan da ku bai san da zakkar ta kama shi ba domin da talaka ne yanzu ne Allah ya tarhama gumbarsa nono kinan sabon shiga ne yana buƙatar a masa dogon bayani ba wai ya kiya bane dan mi dan killa dabi wa amma Khalid ibn al-Walid fa innakum tazlimuna Khalida amma Khalid ibn al-Walid ai ku kuna zaluntar sa ne faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah domin arzikin nan da kuke gani nasa ana gani da kyau ku na dir'i ita ce rigar silke da sauran kaya da kuke gani da ke gare ta na yaki irin su dokuna da takubba dukkaninsu wannan ya taskance su ne a hanyar Allah ma'ana wa'annan arzikin da kuke gani a wurinsa asali shi ya yi ya jingina su ga Allah da manzo ne ban san wace kalma za a yi faɗi wata hidacewa ba ana gani da kyau ko yau ya sadaukar da su jazakumullahu khair ya sadaukar da su ga mi ga hanyar Allah ba san ko ana gani da kyau ba mutum ne yake da yake da shanu ko yake da raƙumma ana gani da kyau ko to shi raƙumman nan ya ce ya bayar da su akan hanyar Allah duk in za a je a wajen wa'azi in misali lokacin da ake zuwa wajen kun ba da motoci ma misali tun da su ake zuwa mutum ne yake da mota guda goma yake wannan motocin duka na zuwa wurin wa'azi ne to ba a huda musu zakka ana gani da kyau ko ana gane da kyau ku amma da ba na wa'azi bane na aiki ne ko na saidawa ne to wannan duka za a huda musu zakka to shine sai manzo Allah yace ai Khalid duke da kuke gani a wurin sa ya sadaukar da ita a hanyar Allah kenan ba ta da zakka shi yasa bai bada ba wa amma al-Abbas za a yace masu waqafi ana gane da ke ko da ke larabci ne amma a husse a cewa sadaukarwa kenan waqafi ba a huda mishi zakka وأما الأباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها أما الأباس أم من منظر الله دان وما أي في منظر الله فهي علي to zakar shi a kaina take wa mithluha da kuma ta irinta ma'ana da kuma ta wata shekara sun makala sannan sai ce amma sha'arta anna ammar rajulu sinuwul abi au sinuwu abihi shin ya kai umar baka san da cewa ba dan uwan ma'aifin mutum daidai yake da ma'aifinsa domin al'abbasu dan uwan ma'aifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan a matsayin wa yake ma'aifi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisin ishara ce karara akan cewa kanan ma'aifinka ko wan ma'aifinka shi ma menene ma'aifinka ne in ma'aifinka ma ya rasu duk abin da yake na biyayya ga ma'aifinka za ka yi ma dan uwan ma'aifinka kuma in ka yi mishi kaman kayi ma ma'aifin ne wani mutum ya zo jan manzo Allah ya ce ma'aifina ya rasu har akwai wani sauran ladabi da ya kamata in masa sai ce eh ka sada zumuntar ƴan uwansa da abokansa ana gane da kyau ko malai ce haddathana sa'id ibn mansur haddathana isma'il ibn zakariya an al-hajjaj ibn dinar an al-hakim an hujjayyata an ali an al-abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi ta'jil sadaqatihi al'abbas ya tambayi manzon Allah game da har zai iya ya ba da zakarta kamin lokacinta kabla an tahilla kamin lokacinta yi farakhasa lahu fi dalika sai manzon Allah ya masa sauki a haka sai ya ba da zakka ta shekara biyu qala marratan fa adina lahu fi dalika sai masa izini game da wannan qala abu daud wa rawa hadha al haditha hushaymun an mansur ibn zazana عن الحكم عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه شيء من أصحه wannan hadisin dalili ne akan cewa ya halatta zakka a bayar da ita kahimmi kahin lokacinta ana gane da kyau ko kenan ka'idar da aka cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi ku saurari wannan ka'idar da kyau man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda yayi abu kamin lokacinsa to ukubar sa a hana mishi ladarsa ka yi sallah kamin lokacinta azahar lokacin rana ba ta yi zawali ba ka yi ta hukubar ka shine a haramta maka ladar me ladar azahar li'annaka ista'jalta shay'a qabla awani mutum ne yake da ma'aifi mai kudi sai ya hallaka sa dan saboda ya ga yaki mutuwa har yanzu bai bar su gado ba yanzu ista'jala shay'a qabla awanihi fa'uqa bi hirmanihi sai a haramta masa ne gadan gaba daya ka'ida ce wadda take shiga a cikin komai to sai dai ka'ida suka ce bi kulli qa'idatin mustasnayat kowace ka'ida akwai inda ba ta shiga duk ka'idar da kaji an ce kaza kaza ne to ko akwai inda ba ta shiga ana gane da kyau ko kowace ka'ida ko akwai ka'ida da ku gani ba ta da tana shiga ko ina sai dai kullu nafsin za'i katil maut ko ita wannan kowa tana shiga ko akwai wanda ba ta shiga a cikin sa kowa tana shiga har mai dukan mutane mai mai kashewan ma shi ma za a kashe shi ko ko mu ce mai dokar rayuka domin asali ba shi ke kashewa ba mai dokar rayukan shi ma za a ɗauki ransa to wannan ka'idar ba ta shiga a babin zakka zakka ya halatta yanzu an zo kilgon zakkarka ta wannan shekarar sai ka ce to zan bada ta shekara mai zuwa kenan sai ka bada biyun abin da ka bada yanzu duk da ku wata shekara kamin ta zo tabbas dukiyar tami ta karu to ai dai karshen tika tika sai ko shekarun biyu ai su ma za su kare ko kenan in shekara ta biyu ta kewayo ai za ka ga abin da za ka huda ya linku a kan me a kan wancan wanda a kan shekarun da suka wuce kenan ya halatta agogo ta zakka ko da yake a mazhaba ta malikiya su suna ganin kishiyar haka ba sa ganin halaccin hidda zakka kamin lokacin ta ma'ana kaman ka hudda zakka ta shekara biyu su suna ganin baya ba sa halatta wannan amma mazhaba ta shafi'iyya da sauran malamai suna halatta wannan dalilin wannan hadishin na al'abbasu ya ba da zaka ta shekara nawa ta shekara biyu babun fi zakati hal tuhmalu min baladin ila baladin wannan kun ga har zakar hudda kai yana shiga a ciki babu mai bayani akan zakka har ana daukar ta daga wani gari akai ta wani gari eh kana jama'i ka hudda zakka sai ka tura ma 'yan maradi ko kana Niger ka hudda zakka sai ka tura ma in Nigeria ana gane ke ku حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى إمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعد الأمراء بعث إمران بن حسين على الصدقة أي daga cikin shugabannin musulmai ya tura Imran bin Hussein a wajen karbar zakka falamma raja'a lokacin da ya dawo kala li imrana sai yake ma imran aina almal ina dukiyar da kaje karba ta zakka kala yace wa lil mali arsaltani yace yo da ka tura dan in karbo zakkan ne in kawo maka akhaznaha min haythu kunna mun karbe ta inda ka tura mu inda muka kasance an gane da kyau ko akhaznaha mun karbo ta min haythu kunna a inda muka kasance na akhudhuha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kinan mun karbo ta kamar yadda muka kasance a zamanin manzo Allah sallallahu muna karbo ta wa wada'naha haythu kunna nad'uha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka sanya ta a inda muka kasance muna sanya ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nihi da ya aike sa karbar zakka wani gari da ya karbi zakkar sai ya raba zakkar a can yanzu yana komowa sai shugaban yake masa to ina zakkar sai ce ai zamanin manzon Allah in muka karbo zakka inda muka karbo ta nan muke bada ta to haka nayi kamar yanda muke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mi wannan hadisi ke nunawa zakka inda aka hudda ta nan ake ne na ake ba abin ɗan magana suka ce sai gari ya koshi sannan ake ba garka ana gane da kyau ko sai gida ya koshi sannan ake ba garka kenan zakka inda ka hudda ne kamata ka hudda ka bayar da ita sai in ya kasance a garin da kake ba mu bukata to anya ko akwai garin da ba mu bukata babu garin da ba mu bukata ko a Europe akwai mabukata nan ma akwai yan diga daga Europe masu zuwa daga Europe diga ana ganin da ke ko to wannan shine kenan kenan ko ina kake akwai mabukata sai dai in ya kasance bukatar su ba ta kai a ce rishin ba su zakka ba zai isa su wani hali to irin su ne ke da kwai a europe ana gane da ke ko to shi yasa za kasashen larabawa musamman irin su kasar domin kasar kasa ce mai arziki kasa ce wadda duk ɗan kasar yana da kuɗin da ake biyansa to kenan kaga bai da buƙatar zakka tunda kullum yana samun abinci kullum yana samun biya shi yasa sai suna tattaro zakkar nan suna sanya ta ame suna turo ta a nan wajejen mu ana irin wannan ayyukan da ake yi shine wa fi sabilillahi ana gane da kyau ko wannan shine kenan kasashen laraba masu arzikin nan sosai su zaka iya samun wanda wanda ba ba dole bane sai an bashi zakka dan daukan nauyin su da ake yi da Libya lokacin kazafi amma yanzu banda yanzu ko banda yanzu wannan shine kenan ko da ko da ga yan wani ya ba ko da yan uwa eh ko da yan uwa ne na kusa ai biyan da kake da kusa gare ka ko yan uwa to yan uwa na kusa sai kamata ka ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan na mm. ita ma ba a yi haka da zakatul fitr da zakawacin ta asali duk ba a tura su wani wuri kwanaki wata shekara wata mata ta mini tambaya zakarta ta hudda amma wadda take so ta aje ma ita tana wata anguwa mai nisa irin anguwan nan tun da so nisi ne take ita kuma matar tana can wajen can kasan aeroporkin nan san tahiya je mai nisa ta saba duk bayan sallah da kwana biyu tana zo mata to in ta zo tana ba ta wannan zakar har ya halatta rika aje mata ana ganin da kyau ko to me me rayu ta aje mata zakka sai bayan sallah da kwana biyu in ta zo ta ba ta zakar na eh mhm eh masala ce ijtihadiyya dan dan me yasa Mm. sun koma sun koma na wata mai tabiya su na'am na'am don me yasa jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wannan gaskiya ita ce magana ba a aji ba a jinkirta zakka ta ko in an hudda ta in ka hudda ta baka aji ta ko da ka hudda ta ana gane da kyau kenan in dai har sai kwana biyu ba za ta iya tura mata ita ba to dole ta samu wani ta bashi wannan ita ni haka nake mata kuma wannan shine ra'ayina kuma ga mala abdurrahman shi ba ra'ayin shi kenan yawa eh haka yayi ka doka ka kai a zakar kono dai zakar kono ne ki take ta amma ita wacin zakar ana iya ajewa ita ana iya aje ma mutum sosai na'am babu man yu'ta ku bar mu tsara gaba jama'a in mun zo karshe sai a tambaya babu man yu'ta min as-sadaqati wa haddil gina to kun ji nan ne zamu yi bayanin waye ma asalin waye ake cewa miskini babu man yu'ta min as-sadaqa bayu bayani akan waye ake ba sadaka zakatul fitr da waccan zakarwa ake ba wa haddul gina kuma wane ne ake cewa mawadaci waye ake cewa mawadaci حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه duk wanda ya rika roƙon mutane alhali yana da abun da zai wadace sa ja'at yawmal qiyamati khumushun aw khudushun aw kuduhun fi wajhihi zai zo a ranar tashi alkiyama da kumushun da kudushun da kuhudu ana ganin da ko duka a huskarsa kai ko ba a fasara ku kasan bala'i ne zuwa a huskar kumush shine juruh zai zo da shimuwa a huskarsa kudush shi kuma shine yaga ana ganin da ko zai zo da huskarsa kaman yagagga kamar duk an yayyage ta ana ganda da shi da shi da shi da kudu hudun ma'anan su guda ma'ana zai zo da huskar sa duk an ciccire naman huskar wannan alama ta mai roko kenan a ranar alkiyama zai tashi kwarangal huska sai kashi babu naman huska faqila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah wa malgina to menene wadata qala yace 50 dirhaman aw qimatuha min az-zahab shine dirhami 50 na azurfa ko kuma kimar ta ta zinariya قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن يزيد wannan hadisin ke ne na nuna alamar maroki ranar alkiyama zai tashi ba mai ba naman huska an tambayi manzo Allah to waye mawadaci sai ce wanda yake da dirhami wanda yake da dirhami 50 dirhami 50 kuma bai wuce jika 50 ba dirhami 50 bai wuce ni bai wuce jika 50 duk wanda ya mallaki jika 50 to mawadaci ne ana gane da ku kuma ya aka ce ba dole ba sai tsaba ta kuɗi ana gane da ku ka san ko duk zuru ba duk zuru ne aka hada wani salular shi in ka hada ta da takalmin da yake sawa ana gane da ku da wani zobe da wata mantur da yake sawa in ka hada su za su jika hamsin kai ni naga wani ma gayi ana mishi tambayar silkin shi angon da suka hada da hulla da riga da wata sarka ta wuya da wasu sun kusa jika ɗari kuma gaye su zuru ba ko yanzu in kalala ba aljihun shi kun ba ko dala ana gani da kiko amma iya kashe kuɗi wajen mi wajen sa kaya wajen kawa to a takaice dai wannan wannan hadisi na ba da tsoro akan roƙo tare da mutum yana da mi yana da wadata yan magana suka ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi ta sabke sa a tashar wulakanci حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الرجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع ببقيع الغرقد ناسب كني إيالنا أبقي فقال سيتي لي فقال لي أهلي فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سي إيالنا سكتي مني ka je wajen ma'aikin Allah fasalhu lana ka tambaye shi shay'an na'kuluhu ka roke sa wani abu da zamu ci faja'alu yadhkuruna min hajatihim ana ganin da ku sai suka rika gayin abin da suke bukatar in roka musu manzon Allah da ya basu fa zahabtu sai na tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah fa wajadtu indahu rajulan yas'aluhu ina zuwa kuma sai na isko wani mutum shi ma yana tambayar manzon Allah kin ya kule na cewa la ajidu ma utika sai manzon Allah yake masa babu abun da zan baka fatawalla ar-rajulu anhu sai wannan mutumin ya juya baya shi wanda aka ce ma ba abun da za a bashi wa huwa mughdabun yayi hushi wai dan ba a bashi komai ba wa huwa ya kule na cewa la amri innaka la tu'ti man shi'ta na rantse da Allah kana dai ba wanda ka so ne kawai ni baka so na ne ka hana mini ana gane da kyau ko mutanen banza kowane lokaci akwai su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتي يغضب علي وينا مني هشي الله أجد ما أعطيه دنبا سامو أبن دزن باشي با to ku saurara man sa'ala minkum duk wanda ya roko daga cikin ku walahu uqiyatun yana da uqiya aw adluha ko kuma yana da dukiyar da ta kai adadin uqiya uqiya shine dirhami guda 50 kin nan da jika 50 kin nan da muka ce duk wanda ya rika roko yana da jika 50 ko kuma kima ta jikka hamsin shine adluha ana ganin da ke ku faqad sa'ala ilhafan to yayi roko ba tare da dalura ba me ake ce ma ilhaf shine mutum ya rika roko ba tare da larura ba ya rika roko alhali mawadaci ne wala yasaluna nasa ilhafa ana ganin da ke ku ma'ana ba roko da naci shi ake ce ma ilhaf قال الأسدي فقلت الأسدي يتي سينتي للقحة لنا خير من أوكية من أوكية تو أي مو تاغوا غدا da muke da tahi ma ukiya ma'ana taguwa guda da muke da tahi shika 50 wal uqiyatu 40 dirhaman uqiya shine dirhami guda 40 qala yace faraja'tu sai na koma walam as'alhu barruqisa ba faqadima yama kansa fada ko فقدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك bayan wannan kuma sai aka kawo ma manzon Allah sha'irun sha'ir aw zabibun ko kuma inabi fa qasama lana minhu sai ya raba mu nasu aw kama qala ko kuma kamar yanda yace hatta aghnana Allah hasira ma Allah ya wadatar da mu daga mu je mu roƙi sa mu roƙe sa qala abu dawud hakaza rawahu as-sauri kama qala malik yanda wannan hadisi gidan akwai da shi mai girma a cikin shine wani mutum ne da ake cima al'asadi ana gane da kyau ko ɗaya daga cikin ƙabilar jama'ar asad sun zo a da yake da suna a madina ne da shi da iyalinsa suna cikin balaguro da suka sabka sai iyalin suka ce masa kaga ba mu da ba mu da komai ba mu da abinci ka je wajen ma'aikin Allah ka roƙo muna abin da zamu ci suka rika gayin bukatocin su yace yana zuwa wajen manzon Allah sai ya isko wani mutum yana roƙon manzon Allah manzon Allah yace ba ni da abin da zan baka wannan mutumin ya juna yana kana dai ba wanda kake so baka sona ne dai kace baka bani sai manzon Allah ya hushi yace ku juwai yayi hushi dan ban bashi dan dan ba ni da abin da zan bashi dan ban bashi komai ba to ku saurara duk wanda yayi roƙo alhali yana da jikka hamsin ko kuma kimar abin da yake jikka hamsin to ya yi roƙo wanda yake haramun ya ce ina jin wannan sai na ce a a a a to ai mu taguwa guda da ke gare mu ma duk da ba taguwa guda ke gare mu ba taguwa guda ɗaya tamu ma ta shi jikka hamsin kenan mu ma haramun ne mu yi roƙo sai ya koma ya ce yana komawa ko an jima kaɗan sai ga an biyo su da sha'ir ko kuma inabi ma'ana da abinci manzon Allah ya turo musu yace da muka kame daga roko sai Allah ya mi ya wadatar da mu ɗan magana suka ce mahaƙurci mawadaci mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romansa ana gane da ke ko wannan kuma suka ce mai haƙuri yana tare da samu to wannan shine kenan haddasa na kun ji dai wannan hadisin ya ƙara tabbatar mun da wancan ko kuma ba wai sai kuɗi ba hatta kima in kana da kinan wannan kalubale ne ga mutunan da zai shiga matsala ana gan da kyau ku zai shiga matsala yana da abin da zai iya saidawa ya golowali wannan matsala ta sai shi yana ne yana roƙon mutane babban misali a yana maku misali wancan karatun da muka yi da kaina ana gani da kyau ku wannan shine kenan yan magana suka ce biyan bukata ya yi dogon guri bukata ta kama ba ka da ga salularka sai da salularka je ka biya bukata akwai labarin wani bawan Allah da ya kira wani bari mu karanta hadisi bi sai mu baro dan labarin akwai da shi mai girma a ciki kuma wallahi yana faruwa da mutane da yawa daga cikin mu حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمارة بن جزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف الله سركي أنا تكديك أرنا أنا تامنا duk wanda ya roƙo yana da kimar ukiya guda kimar jikka hamsin faqad alhafa to yayi roƙon da bai halatta a gare sa ba fa qultu sai nace naqati alyaku sai in dai bukatar ta wuce jikka hamsin kin فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوكيا تاغواتا الياقوتا أي تاهي تاهي الخير أكن أوكيا قدا قال هشام خير من أربعين درهما أي تاهي, تاهي درهمي أربعين فرجعت فلم أسأله شيئا سينكوما بالرئيس كوميبا زاد هشام في حديثه وكانت الأوكية على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما وانشان سورة الرواية وانشان حديث دي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن المهاجر الربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حسن ذاك ويادا كسنا سب مسلونتا كنا وندس كده داما سيسا أبندا إسوكا نعم كسنا سب مسلونتا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيينة بن حصن والأقرأ بن حابس فسألاه سنزو سيسوك تنبيشي فأمر لهما بما سألا da suka roƙe sa sai ya umurce su da a ba su abin da suka roƙa wa amara muawiyata sai ya umurci muawiya fa kataba lahumu bima ta'ala sai ya rubuta musu abin da suka roƙa akan su je da shi wajen wane a ba su abin da suka roƙa fa amma al-aqra'u fa akada kitabahu shi akra sai ya karbi littafinsa falaffahu sai ya nade sa fi imamatihi a cikin rawaninsa wantalaka sai ya tahiya sai wa amma uyaina amma shi uyaina gudan fa aka zake tabahu sai ya karbi littafinsa da aka rubuta masa wa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam makanahu yazo wajen manzon Allah fa qala ce ya muhammad ya kai muhammadu atarani hamilan ila qaumi kitaban shin kana ganin zan ɗauki wani littafi in je da shi wajen mutane na la adri ma fihi ban san abin da ke cikin sa ba ka sahifatil mutalammis kaman sahifar mutalammis zamu ga me ake cewa sahifatul mutalammis fa akhbara muawiya bi qawlihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai muawiya ya ba manzo Allah labarin abin da wannan mutumin yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace man sa'ala wa indahu ma yughnihi duk wanda ya yi roƙo alhali yana da abin da zai wadatar masa daga roƙon fa inna ma ya stakfiru minan nari to yana roƙon wuta ne وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم وكمينا روقان كنكشن وتر جهنم ني فقالوا يا رسول الله سكت يا مائكين الله وما يغنيه me yake wadatar da mutum wa qala an-nufayli fi mawdi'in akhar wa malgina me wadata alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'ala wanda baya halatta mutum ya roko yana da ita qala sai manzo Allah yace qadru ma yughazzihi wa yu'ashihi gurgudan abun da zai ci da sahi da abun da zai ci da marice in kana da abun da zaka ci da sahi da marice to kai mawadaci ne وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم يكسن تينا دا أبن دا زي قشيشي أساهي دا مريتي أساهي دا دري وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت يا بام الأبار وانا حديث أتكيتي أو وانا أكن وانا لفظا يند وانا حديث يكشيني وسمتاني يقول دا بيسك زوجا من الله صلى الله عليه وسلم suka roƙe su suka roƙe su abubuwa masu yawa to manzo Allah sai kasance a nan take baya da abun amma sai ya sanya Muawiya ya rubuta abubuwan da suke bukata kowa aka rubuta abin da yake bukata aka bashi aka ce ya je ya kai wurin wani zai bashi abin da duk abin da duk ya tambaya gudan da aka rubuta aka bashi sai ya doka ya tahiya sai shi kuma gudan da aka bashi da yake makabba kauye ne sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye daga nesa sai ce ya muhammad ya kai muhammadu shin kai kana ganin ni wawa ne da zan ɗauki rubutu da zan ɗauki takarda da zan ɗauki saƙo ka sahifatil mutalammis kaman saƙon mutalammis mutalammis wani mutum ne da aka yi a lokacin jahiliya ana gane da kyau ko da ya yi ma wani babban mutum laihi ana gane da kyau ko to da mutumin ya ji labari sai ya kirawo sa sai ya rubuta ya rubuta sako wanda a zahirin sakon abin da ya kunsa shine ai masa kyauta ana gane da kyau ko yace zo zan baka sai ya rubuta misali sai ya rubuta wannan sakon ka je da shi wajen dan aiki na wane domin mai kudi ne a cikin sakon ka bashi takobi don saboda kasan ana yaki ko ka bashi takobi ana gane da kyau ko kuma sannan ka bashi kudi daidai cikon rame ana gane da kyau ko sannan kuma kan nan nashi ka samu wata hula mai kyau ka hada mishi da ita ana gane da kyau ko wannan shine kyautar da nake so kai mishi wai ashe maganar abinda aka juye takobi a sare mishi kai da shi a sa mishi hulla shine a cire ke kan a kawo mishi rami a cika shi da kuɗi a kaman cikon rami na kuɗi a bashi a ayi ramin a turbuɗe gangar jikin shine shine a cikin mi shine abin da ake mi abin da ta kunsa yana zuwa ya kai wannan sakon sai shi wannan mutumin ya zartar da wannan aikin to shine duk takardar da mutum bai san mi a cikin ta ba in bai so ya sai da ita sai ya tabbata mi a ciki sai ce a'a ba zan ɗauki takarda ba kaman takardar mutalammis sai kasance kawan matsalin yudrabu inda al'arab kamar wani karin magana da hausa da laraba suke yi ana gani da kyau ko to shine sai ke zan ɗauki wannan takardan kamar takardan mutalammis ban san abin da ke ciki ba wanda ya rubuta ya karanta mini me aka ce sannan in tai ana gane da kyau ko in ji kwadas kenan sai na ji tabbat me aka rubuta a ciki to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin magunan da ya faɗa masa yake duk wanda yayi roko alhali ya wadatu daga roƙon to yana roƙon makansa kyankashin wuta ne sai suka tambaisa me wadata wanda za ta wadatar da mutum daga roƙo sai manzo Allah ya ce ya kasance yana da abin da zai ci a ininsa da daransa kun ga wannan ya mayi ƙasa ga jika hamsin ko in kana da abin da zaka ci da sahe da marece to baya halatta kai ne baya halatta kai roƙo in ba haka ba to kana roƙon makanka wuta ne ana gane da kyau ko 'yan magana suka ce ba wahalalle sai mai kwaɗayi Allah ka raba mu da kwaɗayi haddathana abdullahi ibn maslama abdullahi yani ibn umar an ghalibi an abdurrahman ibn ziyad annahu sami'a ziyad ibn nu'aym al-hadrami annahu sami'a ziyad ibn al-harith as-sudai قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته نازو وجمع إيكن الله سينما سمبايعة fa zakara hadithan tawilan sai ya ambaci hadisi mai tsawo qala yace fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala yace a'tini min sadaka ba ni sadaka fa qala lahu rasul sallam inna allah ta'ala lam yarda bi lam yarda bi hukmi nabiyyin nan sadaka yana nuhin zakka ka bani zakka sai manzo Allah ya ce inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin Allah bai yarda da hukuncin ma wani annabi ba wala gairi ko wanda ba shi ba fi sadaqati a cikin zakka hatta hakama fiha huwa har sai da shi da kansa yi hukuncin ga yanda ya kamata a bayar da zakkar fajazza'aha samaniyata ajza'in sai ya raba ta gida takwas fa in kunta min tilkal ajza'i a'taytuka haqqaka in kana daga cikin wannan kason guda takwas zan baka hakkinka ma'ana wani ne ya zo roƙo sai manzo Allah ya ce ya zo roƙon a bashi zakka sai manzo Allah ya ce ita zakka Allah da kansa shi ya raba ta ana gane da kyau ko shi ya raba ta da kansa kuma ya raba ta a ba mu nau'in mutane guda takwas in kana daga cikin nau'in wannan mutanen guda takwas zan baka wanne nau'in mutanen guda takwas shine wanda yake cikin suratul tauba innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هزوا كرشان آية wannan su ne mutane guda nawa guda takwas wanda ake ba zakka kenan manzo Allah kamar ya lura da bai cancanci a bashi ne bane a bashi zakkar kenan duk wanda baya cikin wa'annan nau'in aka bashi zakka to haram ya ci حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان با مسكيني بني وندا dan da dino ɗaya ko biyu yake mayar da shi wal aklatu wal aklatani ko ɗan loma ɗaya ko ɗan loma biyu walakin al miskin alladhi la yas'alu an-nasa shay'an miskini shine wanda baya roƙon mutane komai wala yaftinuna bihi fayu'tunahu kuma ba sa ganewa balantana su bashi ma'ana dai me yake so manzo Allah manzo Allah yake so nuna muna wanda yake cancanta a ba sadaka shine wanda yake yana da buƙatar amma kun baya zuwa yana ne yana roƙon mutane kuma haka Allah yake lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah abada wannan zakar ga fakirai alladhina usiru fi sabilillah na'am لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا ذاك غاني كمرسو باسا زوا سلوك متاني يحسبهم الجاهل أغنياء wanda bai san su ba sai tsammanin su menene mawadata ne to irin su Allah yake su suka yi cancanta a bami a ba sadaka ba wai zakka ba har sadaka ma wallahi Allah yana gani haka nake sadaka ta Allah yana gani sai yasa mutum ya shigo masallaci shekarar roko ban ni dai ban ce ba akwai wanda ya taba gana na taba hudu kudi a masallaci na bada na san irin wanda nake ba irin ƴan masu yawo da dan abun gakin nan saman kai irin masu telakin nan telolin nan zaka kayan da ma suke abun a cikin hambar kuma zaka gani cikin tsafta suke hitowa suna nema kuma wallahi akwai wanda zai iya komawa bai samu ma abin da zai ci a cikin wannan ilimin ba amma bai je roki kowa ba to irin su suke cancanta irin 'yan masu gadin nan za ka su da iyali kai ka san abin da ake ba su a wata bai isa su to irin su suke bukatar a taimaka musu domin irin su in ka taimaka musu na farko ka taimaka musu da kada su je su roƙi wani ana gan da ke ko kun bayan wannan ka biya musu bukatar su to irin ka kai ma Allah zai biya maka bukata mu kasance a da yin haka a wajen sadaka don mafi yawancin masu zuwa suna roƙon nan wallahi kusan mawadata ma ne shi ne ai manzo Allah ya ce irin su ba su bane masu kullum su zo su roka an ba su dala sun ta an ba su manzo Allah ce ba su bane ba su bane wanda suka cancanta a ba ba su bane miskinai asali ma asali na karanta a wata jarida ta Laraba wata mata da ta rasu ana ganda ke ko a jarida na karanta wannan labarin a kai na manta daga cikin kasashen Laraba Yemen ne ko ina ne wata mata ce wadda ta shahara tashi tayi shekaru tana bara wallahi yanzu da ta rasu har sai da aka zo ana ɗaukan hoton dukiyar da ta bari ana raba ma ana raba magada kuɗi irin wanda suka jima wanda a yanzu ma an bar aiki da su duk suna nan a jima ta tata haka kuma wani ya zo zai ba wata sadaka shi ma a wani waje ne wani malami yana faɗi eh ba ma zai ba ta sadaka ba ne zai biyawa ne yana tahiya fihi wata makamna da ita ɗaya jagora ta suna magana ta ce inna inna ga mai motsa kicin ya wuce tana nuhin ma'ana mai taksi wanda ta mai taksin ta ta ce wanne daga cikinsu kenan ya nuna ba mai guda ba ko ma'ana kuɗi ke gare ta har ta sai taksi taksi tana badawa ana bi haya ɗan motoci ana mata haya ana ka mata kuɗi shi kuma wani ya zo ya hudda kuɗi ya bada shi wannan cikin 'yan komedi ne na gani wanda kuma tana iya faruwa ya hudu naira ɗari biyar zai ba ɗan baran ya ba ɗan baran ko naira dubu ce ya bashi sai shi makahon dama bai barin ɗan baran ya hudu kuɗi shi ke sa da kanshi kun san ba yadda a gare su ba sai ya hudu shi na mai wanga yan nawa ce ta ce a wannan ba ma naira ba ce a shi yoro ce ya hudu wannan nawa ce dala ce kuɗin amurka ana ganin da kyau ko wannan nawa ce eh wannan ɗari biyar ce nawa ya ce to a hudda ya ce da wani lokacin shi sai ma fasa ya sadaka ya tafiya ya gama shi shi kudi ana ganin da ke ko to haka suke domin su mafi yanci Allah na Allah na jarabta su da rashin wadata da mutum ya sa kan shi roƙo to Allah ya jarabta shi da rashin wadata duk abin da ke ganin shi ganin yake bai مالك حدثنا محمد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ولكن المسكين ولكن المسكين المتعفف مسكين شين ولي كامي وبايا رقوت هذا يا بقاتا زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به بايا دا أبن زي وداتنسا الذي لا يسأل بايا روكو ولا يعلم بحاجته كم بأسم أبن ديكي بقاتا با فيتصدق عليه بل لي أي ما صدقه fazaka almaharumu to wannan shine almaharumu da Allah yace lisaili wal mahrum ma'ana wanda ya kame kansa daga roko walam yuzka walam yadhkur musaddadun almuta'affif alladhi la yas'al shi bai ambaci almusta'affif alladhi la yas'al ba qala abu daud wa rawa hadha muhammad ibn thawr wa abd arrazzaq an ma'mar wa ja'ala almahrum min kalam az-zuhri wa hadha asahhu حدثنا مسدد معنا روايه شي المحروم كنا مغنى كتا الزهري حدثنا محدد مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن خيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسمتاني قدابي سنبان لاباري أكن جاسوزو حجة الوداع وهو يقسم الصدقة سيقى من الله ينا رب زكاة فسألاه منها تسك روكيسا فرفع فينا البصر sai manzo Allah ya daga ganinsa ya kalle mu wa kafadahu sai ya sadda kansa fara'ana jaldaini sai ya ganmu kattani jarumai guda biyu faqala sai ce in shi'tuma a'taytukuma in kun so zan ba ku zakar wala hazza fiha li ganiyin amma dai mawadaci ba ya da rabo a cikin ta ana ganda ke ko wala li qawiyin muktasab ko muktasib ko kuma mai ƙarfi wanda yake yana iya nemo حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي زكاة صدقة باتا حلتا جمو داشي ولا لذي مرة سوي مرة شيني lahiya zakka ba ta halatta ga mawadaci ko kuma ma'aboci lahiya ingantatta sahihul badr kenan qala abu daud wa rawahu sufyan an sa'd ibn ibrahim qala qala ibrahim wa rawahu shu'ba an sa'd qala li dimirratin qawiy ga ma'aboci lahiya kuma mai karfi wal ahadithu al ukhra al ukhra an annabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha li dimirratin qawiy wa ba'daha li dimirratin sawiy وقال عطاء بن زهير أنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل لكوي صدقة باتا حالتا غمي كرفي ولا لذمرة سوي كوكما وانديكي دا تككر لا هي أنا قال لجوكو وانا حديث كنا وسم mutane guda biyu ne suka zo wajen manzon Allah akan a ba su sadaka ana gane da kyau sai manzon Allah ya kalle su ƙasa da sama sai ya sadda kanshi sai ce in kuna so zan ba amma dai ku san da cewa sadaka ba ta halatta ga mawadaci da kuma wanda yake mai ƙarfi yana iya je ya nemo ba sai ya roƙa ba ana gane da kyau ko to ka gani kenan wannan nan ba ma ka mai mai jika hamsin ba ko ki mai jika hamsin in kana da ƙarfi to kai roƙo baya halatta a gare ka ka je ka biɗa ka yi ne ka biya ma kanka bukata wannan dukkanin shi musulunci yana koya mana me yana koya mana dogaro da kai da rishin roƙo kuma babu abun da yake sa mutum ya ji daɗin rayuwa kamar ya kasance da kansa ya dogara ba dawa ba ba da wasu ba yan magana suka ce duk wanda ya dogara da wani to ya kwana uku ma'ana gane da kyau ko ko kuma ya kwana a cikin bakin ciki ko kuma kullun cikin bakin ciki zai kasancewa domin kana ganin in ka zo zai baka kaza sai ya baka kasa ga haka kai ta jin haushi kuma abun ba naka ba gado ba na gidanku ba an baka allura ya an kyauta ko ana gane da kyau ko ba ka jin shigo dala ka zo ya huda ya huda la 20 ya baka to ina da yi ka ji haushin shi wai dan ya baka dala ashirin in ka ji haushi zai ka nema ana kan da kyago wannan kenan shine kenan a to mu da wannan babin sai mu tsaya malam yace babu ma yajuzu lahu akhdhu sadaqati wa huwa ganiyun wanda ya halatta ya karbi sadaka alhali shi mawadaci ne a can mun ga cewa mawadaci baya halatta ya karbi sadaka ko ya karbi sadaka ko zakka to akwai mawadacin da ya halatta ya karbi zakka ana gane ki ko to wane ne shi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة زكاة باتا حالتا كموداتي سيدي موداتا قدا أكو لغاز في سبيل الله واندي كي ياكي أتكين تفرك الله معنى واندي كي أتكين توقع كلمة الله واندي كي سكين حنيا تجهادي komi wadatar ta ana irin shi yana daga cikin su kaman malumai masu tahiya dazuka suna yada da'awa ko da mawadaci ne ya halatta a bashi dan saboda me dan saboda ya sa a cikin wannan tafarki na me na da'awa da yada kalima ta Allah madaukakin sarki ba san ko ana gane da kyau ba kenan su wa'annan komi wadatar su ana iya ba su zakka dan an san an ba su ba dan amfanin mi bane ba dan amfanin kansu bane wannan shine kenan to yanzu ba ma wai kana da kudin ba ko ba ka da kudin ma in kana sa riga mai kyau kana hudda shi kenan sai a ce malamin can mai kudi ne fa yanzu irin yadda ake kewayawa masu kudi ana ana roƙon su to kai ma haka za a rika kewaya ana baka ana ana roƙon ka he ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya ruha ma ya ruha maka asiri kana da yancin gargaro sai ka rika badawa sai a koma gihi ana ta a sadakan malamai ba yawa amma sai dai karin magana ne suka ce sadakan malumai ba yawa sai lada ban san kun gani da kyau ba a su sadaka su ba ta da yawa kullum sadaka su ba ta wuce dala ɗari dala ashirin ba to wannan shine kenan to a takaice dai wanda yake a cikin hanyar Allah aure amilin alaiha ko wanda yake cikin aikin zakar ma'ana masu kilgon zakar da sauransu ya halatta a basu wani abu don biyan aikin da suka yi aure gajin ko kuma wanda yake cikin yaki auli rajulin in auli garimin ko ko kuma wanda yake da bashi bashi ya masa yawa kun san akwai mai kudin da bashi yake iya masa waya ta wayan da bashin da ake biyar sa ya himi ya yi kudin da ke gare sa to irin wannan ya halatta a bashin zakka auli rajulin ishtaraha bi malihi ko kuma ga mutunan da ya sai zakkar da kudin sa an ba wa ne zakkar saniya kai mai kudi sai ka sai saniyan nan ya halatta أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني كوكو متون da yake da makwabci miskini sai aka ba sa zakka sai yayi kyautar wannan zakkar ga wannan mai kudin ga wannan alashin ana gane da kyau ko حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم kenan wanda ya tab wanda yake tabbatacce a wajen karbar hadisi ya bani labari daga manzon Allah wannan hadisin haddathana Muhammad ibn Auf الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني zakka ba ta halitta ga mawadaci illa fi sabilillahi sai wanda yake a cikin hanyar Allah yana yada yana yada yana taimako a cikin hanyar Allah a wabin sabili ko kuma wanda yake dan tafarki ma'ana yana kan hanya me yake da suna guzurin sai kare au jarin faqirin ko kuma wanda yake makwabci talaka yutasaddaqu alaihi da za a yi masa da za a ba sa zakka fa yuhdiya fa yuhdi laka aw yad'uka sai ya maka kyautar wannan zakar kai mai wadaci ko kuma ya gayyace ka cin abincin da asali zakka ce aka bashi qala abu daud wa rawahu firas wa ibn abi layla an atiyata an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wa sallam mithlahu sai dai shi wannan hadisin bai inganta ba a takaice dai wannan hadisin yana nuna mawadatan da ya halatta a basu zakka su ne wanda suke a cikin hanyar Allah suna yada kalimar Allah komi wadata su ya halatta a ba su zakka don karfafa kalima haka kuma wanda yake aiki a cikin zakkar wajen kilgon zakkar da abin da ya kamata haka ya halatta a ba su don biyan aikin da suka yi haka kuma wanda shi saye ne ga wanda aka ba komi arzikinsa haka kuma wanda yake ana bin sa bashi bashin da har ya fi dukiyarsa yawa ya halatta a bashi zakka ko kuma wanda yake yana akan hanyar guzurinsa ya yanke komi arzikinsa za a iya bashi zakka don saboda ya isa wannan su ne kenan a takaice a nan ya kamata mu dakata dan lokaci ya tahi kissa da nake cewa zan baku tana da muhimmanci sosai zamu bada ta a gobe tun da lokaci ya tahi tana da akwai darasi sosai a ciki insha Allah nan ya kamata mu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna duka dai abin da zai biyo gaba dukkanin shi a bisa kan roƙo ne wanda ya halatta su yi roƙo da kuma mahimmancin kamewa daga roƙo da kuma da yake da suna haƙƙi na dukiya da kuma abin da yake baya halatta a yi rewarsa dukkanin shi za mu gani da yardan Allah a gobe insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Mm-hmm. wala ya fi nuna bi ba ta gane shi ma'ana ba ta faɗaka da cewa mawadaki da cewa yana da talauci shi ai la ya fukahu na bihi ai salama da salim ina lahiya da muku ne alhamdulillah عوقب بحرمان عوقب بالعين عوقب عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه بحرمانه آه حاضر بالحرام لقى الحرام بحرمانه